بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan masallaci mai albarka don sauraron karatu daga bakin malumarmu kuma shugabarmu ta nisa'u sunna malama Zainab Aminu Hallu muna fata Allah ba ta ikon karantar da mu daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai kuma mu yi amfani da daidai din Allah ya datar da mu a yi haƙuri bisa rashin isowar malama a kan lokaci wasu uzuri ne da ba zai yi ambaci a ambace su ba amma muna fatan Allah ya sa jinkirin alkhairi ne a gare mu baki daya ga wasu tambayoyi da aka gabatar ban sani ba malama ko za ta fara da tambaya ne ko sai a ƙarshen karatu ba mu ji daga bakin ta Allah da sirrin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara ba ni iko halartar wannan masallaci mai tarin albarka mai tarin tarihi mai ban ƙayi ga ambato ya Allah ta'ala muna ma addu'ar Allah ya riskar da ladan abin da za mu faɗi da abin da za mu amfana zuwa ga mai masallacin. Allah ya kyautata makwancin shi, Allah ya faɗa da kabarin shi, Allah ya albarkaci zuri'ar shi, Allah ya sa albarka a ilimin da ya bari ya tawa zuwa har ranar ƙarshe. Muna amfanuwa da shi kullum, muna kuma jin daɗi muna alfahari. Wannan ya bani ƙarfin gwiwa da nacin sai na zo, amma Allah shi na jadawali na kusan babu wata ranar da bani da karatu a wani guri sai dai kuma kasancewar yadda su malam suka nuna cewa suna son na zo nima sai na ji ina so na zo da Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi da nuna kauna da yarda da suke mu kuma Allah ya muku albarka Allah ya hada mu alhadan Allah ya sa mu amfani juna a an yi zancen tambaya ban san me aka ce ba me tambaya
Mai tambaya ta farko ta ce Assalamu alaikum wa rahmatullah malama ni ne ina fama da jinya ina neman magani daidai karfi na yanzu kuma ba ni da kuɗin neman magani shi kuma mijina yana da kuɗin amma ba zai yin ba zan iya ɗauka daga kuɗinsa in nemi magani?
To game da jinya da miji ya taurin kan neman magani misali kila wata jinya ce da ta yi tsanani a wannan babin maslaha ake nema a zauna a fahimci juna idan ya ta wurin kai nakan gama mafi akasarin manya idan jinya ce jinya ga mace a gida ne ake ɗauko ta a jinyarta akwai hannun mahaifa har gobe a cikin hidimar lafiyarki domin mijinki lafiyarki ya fi so larurarki kuma taki ce iyayenki kuma har gobe lafiyarki tasu ce kullum suna bibiyan halin da kike ciki mutuncinki da lafiyarki amma kuma mazaje waɗanda ba su da tausayi wannan bai dame su ba gaskiya ina ga daga cikin rashin tausayin mazaje akwai rashin ɗaukar ɗawainiyar jinyar marasa lafiya duk macen da ta samu larurar jinya da ta zama ta ɗau lokaci bata fiye samun kula a wurin mai gida ba wannan ina ba ki shawara ki zauna da shi idan zai fahimce ki ki zauna da manyan su idan zai fahimce su amma idan ya gagara yan uwa su sa hannu a cikin jinyar ki wallahu ta'ala alam
wannan bayan sallama take cewa da fatan malama ta iso lafiya dan Allah malama akwai wata mata da take bada maganin gargajiya amma ita wai aljanu ne suke kawo mata maganin sai ta ba wa mutane shin hakan ya halatta?
To wannan da za ta samu wani darasi da muka yi a kan wannan ɓangaren. Akwai ‘yan agaji ‘yan nan anguwa ta nemi darasin kawai kai tsaye, duk abin da ya shafi irin waɗannan tsafi bokanci da sauransu din mun yi magana a kai saboda magana ce mai faɗi da za ta iya ɗaukar lokacinmu ta hana mu halartar abin da ya shafe mu abin da muka sani dai shine a mutum yana iya neman magani a kun mutum dan uwansa aljani ma ya nema a wurin aljani dan uwansa abin da ya inganta ga sunna ki nemi magani a wurin mutum dan uwanki kin san shi kin san gidansu kin san duk abin da ya same ki na sharri shine na kai ne shi ya miki magani idan yanzu kika samu sabanin haka yaya za a ki samu aljanin da ya baki magani kusan akwai wani abubuwa da suke faruwa wanda lokaci ba zai ba mu damar mu tattauna a nan ba ku yi kokari ku nemi darasin da muka yi nazari akan bangaren bokanci da tsafi a rayuwa ina ga kamar zai dan haska muku abin da ya shafa haka
wannan tana tambaya ne tsakiya wankan tsakiya da suke ta a lokacin sahur in ta tsaya yin wanka kuma za ta makara a sahur to ya za ta yi
wannan za ta yi sahur ɗinta ba ta ƙoshi ko da rana ta fito ma ba zancen alfitar ba ko rana ce ta fito za ki iya yin wankan ki idan kika samu kanki a cikin halin rashin tsarki lokacin sahur ki yi sahur bayan kin gama ki je ki tsarki rashin tsarki baya hana ɗaukan azumi na to wata ta yi magana wai a daina yin sahur kafin minti ashirin wai da gaske ne ya sani hanta abinda na shina shine annabi yana cewa a yi jinkirin sahur ma mafi alkhairin sahur shine wanda aka yi masa jinkirin lokaci har wasu suke ba da fatarwar cewa inda kina cikin cin abinci sai kika ji assalatu matukar ba sai kin tashi ki dauko shi a sannan ne zaki ji kina cikin ci suka ce kai gaggawa ka karasa amma a ce minti ashirin kin farka ashirin tukunna za a yi kuma ke kin ce kin yi haƙuri saboda wani aika maki dan zalunci kanki ba dalilin da zai sa ki ce sai kafin minti ashirin da hudawar alfijir tukunna ke yi sahur wallahu ta'ala alam a mun ba wa maudu'in yadda za a mu ƙoƙarin shiri da tanadi wasu darare masu daraja da suke ƙoƙarin bujiro mana wayannan dararen kin san su na san su darare ne na ƙarshen ramadan wayanda su ne darare masu daraja wanda babu wanda ya kai su daraja a cikin dararen duniya a ciki kuma aka samu wani daren mafi alkhairi a cikin su wanda shi kuma shi ma babu wanda ya kai shi alkhairi a cikin sauran dararen duniya sai na ce musu yaya za mu yi musu tanadi me kika shirya don su me na shirya don su wace gudunmawa kika ga za ki iya samar da ita domin wannan daren riske shi cikin me cikin nasara domin kwanakin ramadan idan mun fahimta wasu kwanaki ne masu tsada wasu kwanaki ne da Allah subhanahu wata'ala ya miki gata ya miki ni'ima ya baki falala kika riske su barakin ya azumi ke da wancan ki da kika santa bana Allah bai daka ga wannan watan ba kin yi azumi da makwabciyar ki bara bana Allah bai ba ta iko ta ga wannan watan ba kin yi azumi da kanwar ki ko yarki ba lalle Allah ya ba ta dama ta sake halartar wannan watan ba to fa tukun na farko ma idan Allah subhanahu wata'ala ya taimake ki kika samu kanki a cikin wannan wanda kika ga watan Ramadan to ki daga hannu ki wa Allah subhanahu wata'ala godiya dukkan wanda suka mutun nan ba su shirya ba fa ba kuma an gaya musu cewa za su tafi ba lokacin ne kawai aka ɗauke su to ke da aka sadar da ke da wannan watan kin riski wata babbar falala sai dai kuma yaya za a yi amfani da falalar ya rage gare ki ni'ima ce Allah ya miki zuwa ga riskar da ke wannan lokacin domin in bai so ba kafin wannan lokacin zaki iya shuɗewa da kika samu kanki a cikin lokacin me kika shirya masa kada ki yi tunanin kawai kwanakin ramadan su zo su shuɗe biki wani abin da kike jin kin gamsu insha Allah ina jin Allah ya karɓa min aiki na domin shi bawa kullun yana aiki ne fa ya kuma dinga yin addu'a akan aikin da yake Allah ya karɓa masa kasancewar yawan aikin ki ba shi ne garanti na kin samu dacewa ba ko an karɓa aikin ki ba ki dinga addu'a Allah ya karɓi aikin ki Allah ya dace da ki kuma idan Allah ya tsawaita rayuwarki to fa kalubale ne a gare ki domin me shi Allah subhanahu wata'ala lokaci wani abu ne mai daraja a gusta lokaci yana da tsada ƴar uwa wasu sahabban annabi alaihi salatu wassalam guda biyu ɗaya ba an sare ɗaya muhajirun dama mun sanin a tarihi annabi yana haɗa kawance tsakanin su ko to ɗaya sai ya zama shi ya riga ɗaya rasuwa ya rasu ne a filin yaƙi kun ga ya samu shahada ko shi ɗaya ɗan madina bai rasu ba mai masaukinsa kenan har sai bayan wasu 'yan kwanaki ko watanni sai aka zo ana tattaunawa a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa me kuke tsammantawa wane ko kuke masa fata ga shi wannan wanda ya mutu a kwana biyu kenan jiya ko shekaran jiya me suke tsammanta masa fata game da wancan dan uwansa da ya rigaye shi sai suka ce muna masa addu'a shi ma Allah ya bashi darajar shahada sai ce ya subhanallah ya samu damar yin wasu watanni bayan mutuwar wancan? Ya ƙara sallah, ya ƙara salati, ya ƙara karatun Ƙur'ani, ya ƙara ayyukan alkhairi, kuma har yanzu kuna tunanin waccan nasarar da wancan ya samu shi ma kar bai wuce haka ba? Ya ce, ai in Allah ya yi maka falalar rayuwa, kwana ɗaya da ka ƙara, to kai tanadin aikin kwana ɗayan ya wuce na wancan da ta rasu jiya. in ƙawarki jiya ta rasu to ke da za ki mutu yau to fa ba a nufin ke ma ki zo da lada irin nata wannan kwana ɗayan da aka ƙara miki fitina ne a gare ki idan miki aiki a cikin sa ba to ina ga mu da aka daɗa mana shekara tun bara wasu mu sun yi ta tafiya sai muka zo muka samu wannan shekarar mun mun riske ta kuma ku dinga ganin yadda Allah subhanahu wataala yake jarraban mu da gudu irin na wannan wata wannan bai zane mana aya ba ba ki yi tunanin me kika yi a cikin wannan watan ba kwana sha biyar ta shuɗe yanzu nan da rana ta sai mu ji wa'annan kwanakin da nake magana a kansu fa an shiga cikin su an yi kace kace kafin wani lokaci sai mu ji cewa ramadan ta yi mana baibai yar uwa me kika tanada me kika yi guzuri a cikin wannan watan ya kamata a ce akwai wata fitacciyar mafita da kika nema wa kanki domin ramadan manufarsa dama shine ya gyara ɗabi'unmu ya seta halayenmu amma ba kamar yadda muka ɗauka cewa iya ramadan ɗin ba idan hali ya setu to kuma abin da ya dace shine sai kuma ki ci gaba da rayuwar akan yadda kika daidaita nan misali da ke mai wasa da sallah ce baki damu da ki sallah akan lokaci ba sai ki hada azhar da asar da ramadan yazo sai kika tsaye da lokacin ta yanda ya dace ke biki kasance mai nafilfili ba biki kasance mai dashin dare ba amma ramadan da yazo sai kika kasance kin sa kanki a cikin masu qiyamul layli saboda qiyamul layli kowa da ramadan ba abu ne mai falala domin shine dalilin da lokacin da annabi alaihi salatu wassalam wata jaraba ta faɗo na na hafsa ya sake ta Allah ta'ala ya ce tafi ka mai da nana hafsa ɗakinta kamar an tambaye shi me yasa yace da annaha kanat qawwama sawwama yace wa zawjatuka fil janna tunda har ana yi wa wasu afuwa akan laifin da suka yi har ma a gyara musu kika bar fadar annaba ake riga kin barar aka ɗauko ki aka dawo da ke cewa ke mace ce mai azunta ke mace ce mai tsayuwar dare ke mace ce mai mai yace kai karewa ma fa matar ka ce a aljanna kawai ka je ka da ita ɗakin ta sai uwa darajar mace tana ɗaukaka da sallar darenta kwatankwacin darajarki kwatankwacin ibadarki kwatankwacin yardarki da Allah so a wannan watan a wa'inan kwanakin da suke ƙoƙarin su bujiro mana idan kika ɗaukaka yawan aikinki to ya subhanallah za ki zama kin samu daraja mafi ɗaukaka Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana lailatul qadr khairin min alfi shahr ko alfi shahr din nan malama suka kididdige shekara 83 ne shekara 83 idan kika yi bauta a cikin rana daya an ninka miki ladan ta kwatankwacin mai shekara 83 addira sai kika samu ramadan biyar a rayuwarki bayan kin balaga da Allah 83 83 83 iya na wannan daren wata falala ce biki samu ba sai kika san shekara goma bayan balagarki ki kirga 83 83 amma fa in fa kin yi aikin alkhairi a cikin daren ba kuma za mu gane mun yi aikin alkhairi ba sai mun haɗe dararen gaba ɗaya mun ribace su saboda baki san wanne bane dalibai ake kuma daman dan a bar mu mai aiki a ciki shi yasa ba a fitar mana shi an ce tabbatacce wannan shine ba to me ya kai ki jinkiri ki ce sai ran 21 bari sai da uku a'a yar uwa duka ki riski goma ga baki daya nana Aisha ta ce Annabi alaihi salatu wassalam bai taba bacci akan gadon baccinsa ba cikin goma ƙarshe sai dai bacci ya masa irin bacci barawa da ake cewa yana sallaya ne yana karatu yana da tasbihi yana dai kan ibada wala Allah bacci ya dan dauke shi in ya zabura ya dora a yanda ya tsaya amma bai taba ba ta ce bacci akan gadansa a cikin wani lokaci goma ƙarshe yar uwa ashe mu ne ya kamata mu yi irin wannan jajircewa shi fa an riga an gafarta masa ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akkara min zambihi laifin da ya riga yayi da laifin da ma bai yi ba duk da an san ba mai yin laifin ba ne amma inda zai yi ma an yafi ni da kewa ba mu garanti ni da kewa ya ba mu cewa aikin da muke yi ma an yarda da shi so kamata ya kullum kawai mu nace mu yi ta aiki mu yi ta aiki muna kuma neman yardar Allah a cikin aikin da muke yi domin idan Allah ya yarda da ke musamman kadara cikin wannan dare mai albarka Allah ya sa a wannan daren da kika yi wani aikin da ya gamsu da ke ya yarda da ke to wallahi idan Ramadan din ta wuce gaba daya ke da kanki za ki dinga mamakin wasu al'amuran ki sun canja yaya aka yanzu abubuwa da sun canja damuwa da kike ciki babu ita bakin ciki babu shi kuncin rayuwa babu ita yan uwa mu ne muka dunkula hannunmu a gurin Allah subhanahu wata'ala jarabawoyi suke juyawa suke juyawa a karan kanmu inda mun damfara ga Allah subhanahu wata'ala muna nema ba dare ba rana kamar yadda ya ce mana mu nema a gurinsa bai ce mana mu saka wasu su nema mana a gurinsu ba kamar yanzu wadda take magana akan masu ba da magani ko mafi akasari idan kina da damuwar ya fitinanniya ko da mashayi kai tsaye abin da zaki fara yi shine me ki kayi mata neman addu'a ko neman magani dan adam din da ba zai iya maganta wa kansa ba ta iya yiwa ita ma tana da wani shaye-shayen a gidanta ba ta yi maganin sa ba ke kuma ke ne kika yadda za ta yi miki naki magani Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a fal yastajibu li wal yu'minu bi wannan shine shadar shadarin da muka kasa cikawa ya ce idan bayina suka tambaye ka ya Muhammad game da ni ka ce musu ina nan kusa-kusa da su kuma me ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni ka ce musu su roƙa a gurina zan ansa musu amma me sharaɗin shine imani su inganta imaninsu yar uwa ko wurin malamin arziki kika je wanda dama malami ne na sunna kika ce ya miki addu'a addu'ar ba za ta karbu ba har sai ke imani ki ya karbu ke da ake wa addu'ar ai imanin ki dai ingancin addu'ar ki shi malamin zai iya zama mutumin kirki ne ya miki addu'a yadda ya dace amma ke tun da zuciyarki ba sahihiya ba ce Allah ba zai baki ba ai Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibu ko la yaqbulu illa tayyiban ke kin kasance zuciyarki akwai mugunta akwai hasada akwai wayansu abubuwa da ke aikata wanda Allah baya so to ko yayi addu'a sai dai yau kansa ke mai addu'ar ke ake so imani ya cika zuciyarki yadda da Allah ya cika zuciyarki annabi yace yasu jabu la ahaduhu amma sharadi nan ma yace malami uja ana ansawa ga dukkan ɗaya mu kar ɗaya yanke kauna cewa wai shi kan da irin kamar ya mai da kansa bayan cewa ba za a karɓar masa ba annabi yace ana karɓa dukkan kowa ana karɓa masa sai dai in kai ne kai gaggawa domin Allah subhanahu wata'ala zai iya duba bukatar da ke ya ga cewa ba yanzu ta cancanta a baki ba ko kuma ga wani abin da ya fi shi muhimmanci da yanzu za a baki ya miki amfani fiye da shi so sai a canja miki sai a baki abin da ake tunanin shi ne ya fi dacewa to mu kuma ana mu irin wauta tunda ke kuɗi kika nema ya Allah ka ban kuɗi ya Allah ka ban kuɗi kuɗi bai samu ba Allah subhanahu wata'ala ya duba idan ya baki kuɗi a wannan lokacin to wani Allah za a samu rauni a cikin imani ki Allah sai ya fara baki ingantaccen imani haka kawai zuciyarki sai ta ɗamfara akan abin da ya shafi karatu da neman ilimi yau da gobe sai zuciyarki ta wanke kika zama kin ƙaru a ɓangaren ilimi shi ilimi malama suka ce idan har yarda ya zo guri to koran kawo koran talauci yake yi ko baki zama mai kuɗi ba sai kin zama mai rufin asiri shi kuma mai ilimi yana da wadatar zuciya matukar ku dubi irin ustazan mu nan yara yan matasa haka samari kiga yaro tas yayi wanka kai in ce musu malaman mu na islamiyya kowa tana islamiyya kowa ta tuno malaman da take ji a ranta kullum ki gansa a nutse kiga kaman ba su da damuwa kiga kaman kullum cikin farin ciki suke amma aljihun su babu ko naira hamsin wani daga anguwarsa zai tako da kafa bai da komai saboda Allah ya wanke masa dattin zuciya yana jin cewa ya gamsu Allah bai manta da shi ba kuma ki suna kwaɗayi sun fi ki ƙoƙarin makarantar shi zai riga ki zuwa ke sai ki makara ki zo kina karamar murya wallahi malam na tsaya kaza ni kina bada hakuri amma shi fa ya tafo tun kafin wannan lokacin so haka ilimi yake to Allah sai ya canja miki waccan addu'a ya baki abin da ya fi shi muhimmanci amma duk abin da kika roƙa ki gaddara an baki sai dai idan ba zai zame miki alkhairi ba kuma sai Allah ya canja miki da abin da ya fi shi alkhairi Allah ta'ala ya samu dace Nana Aisha ta ce, Idan goman ƙarshe suka so, ta ce, Annabi Alayhi Salatu Wassalam, shadda izarahu. Yana, kamar mu ce da Hausa, yana ɗan mara da marasa ko mene ne ake cewa? Yana, yana ɗaura da marasa. Ya jajirce kenan ko? Duk da malama sun ba wannan kalmar fassara biyu. can da izarahu kamar yana ɗaura bancansa ne. To, malama sai suka ce yana jajircewa fiye da kowane lokaci. Wasu malaman suka ce a'a. Wasu malaman suka ce a'a. Ɗaura bance yana nufin yana nisantar iyalinsa saboda tsantsar aikin Allah. A wancan hadisin ai mun ji cewa yana nesantar gadon baccinsa ma kwana goma gaba ɗaya bai ya taɓa hawa gadon baccinsa nesantar iyali ya samu ko bai samu ba to annabi kenan da aka gafarta masa ma taqaddama min zambihi wa ma baya iya bacci sai dai bacci ya sace shi ta ce wa aikata ahalahu sai kuma ya tashi iyalansa ma'ana idan da ke ɗaya kike tashi ki kiyamun laili yanzu da wannan kwanaki goma suka zo to duka yaran ki daga shekara bakwai tara da sauransu duk tashe suke ce su tashi yi sallah wala Allah ke in kin ɗau lokaci kina yi tun karfe ɗaya ko tun karfe biyu to in daren ya zo ƙarshe tunda ba za su iya jure rashin bacci gaba ɗaya ba in daren ya zo ƙarshe sai ki tashe su su wanke fiska su zo su yau alwala su zo gefe ki su ma su gabar ta sallah ki hada su a gaban ki ki daga hannu kina nema a gurin Allah suna miki amin amin har ki bar su su yi bacci annaba haka yake yana tashin duk iyalansa kowa yana neman addu'a so idan har annabi zai ai mu muka fi cancanta idan mun fi shi bukata mun fi shi abin da ya dace mu nema ya ce wa aha ya laila shi kuma yana raye daren ma'ana shi daren tun daga farkonsa har ƙarshe yake raya shi amma game da iyalai za a iya jinkirtawa su ɗan yi bacci su huta sai a tashe su so yan uwa ki ji a ranki cewa wannan kwanakin da za su zo ba kwanakin bacci ba ne ba kwanakin yawo a kasuwa ba ne ba kwanakin e za ta teriya za ta iya kwana tana ɗinki ba ta bacci ba amma abin da suke mantawa neman arziki ma ibada ne ki yi karatun ƙur'ani kina ɗinkin ki ki yi tasbihi kina ɗinkin ki idan lokaci ya ja ƙarshen dare yar uwa rufe zancen ɗinki ki tashi ki a lulakin saboda sallah telolinmu suna ribantar rashin bacci a ramadan amma fa kuma ba sa ɗaukar cewa bari su yi ibada za su taimake su yar uwa bacci yaudara ce ta shida bacci yana zuwa wanda za ki yi shi ko kin shirya masa ko kin shirya masa baccin da za ki yi shi baki da izinin tashi baccin da za ki yi shi baki san sanda kika kwanta ba ai ka'idar bacci kan sai kin gyara shimfiɗa kin kwanta ko a to wancan shi shi ne zai kawo kansa ba sai kin shirya masa ba mu ba fa ganin wa'azuzzuka da ake ta mana daidai da cikin ramadan din nan mace mace da aka dinga yi na fuji'a kullum sai ka ji an ce wani ya rasu wanta ta rasu wani ta rasu wani ya rasu ka san sun je sun fara wancan baccin wanda ba a iya gane ma shekarunsa ba yaushe za ku tashi so yar uwa ki yi kokari ki ribanci wannan darane masu amfani da waya ku yi kokari ku ambaci Allah subhanahu wata'ala a lokutan da kuke tunanin amfani da wayar masu kallon TV masu bin series kala-kala a waɗannan kwanakin ba kwanaki ne da za ku yi kallo ku ɓata lokacin ku ba kwanaki ne masu tsada dukkan mintin da ya girma miki yar uwa ba zai dawo ba duk numfashin da ya fita a jikinki ki kaddara ya fita kenan ba zai sake dawo ba da kika san cewa kin yi amfani da numfashi ya wuce na biyunsa ya wuce na ukunsa ya wuce yar uwa ba ki ji a ranki kina ta hasara ba ki komai a cikin waɗannan motocin da suke wucewa ba tsadar lokaci ta kai mutum ya zauna don kansa yi wa kansa hisabi akan abin da idan lokacin ya girma yake aifarwa da kin yi aikin alkhairi da baki ba shi dai wannan lokacin ya bata ya rage gare ki ki amfani lokacin ki kuma mafiya daraja akan abin da ake so a shirya musu zuwan wannan darare shi ne shi kansa azumin na farko ki inganta shi ki sahihantar da shi azumin kansa ki kula shi ba iya daina ci da sha da jima'i shi ne kaɗai azumi ba ‘yar uwa kun ga harcen mu annabi ya ce akwai wanda zai iya yin azumi yunwar banza ya sha kishirwar banza ya sha harcensa ya sa azumin nasa ya lalace kuma bayi da ladansa Yar uwa harshen ki ya zama banda zikiri ba abin da yake yi. Duk kalmar da za ta fito a bakin ki ya zama alheri ce. Kada mu zama irin wawayen iyaye. Bakin su kullum sharri yanzu wannan watan da aka ce ana ninninka alkhairi to fa shi ma sharri idan kika faɗe shi za a ninninka shi. Idan akan 'ya'yanta ne kullum zancen kenan, 'yar kaza, 'yar kaza, Allah miki kaza, mummunar addu'a a ‘ya'yayenmu sharri ne fitina ne kuma ita take haifar da su su dawo su karkace su zo su ga wani hali su dame mu ‘yar uwa duk abin da yaro ya biki ƙaddara shi ma jarrabawa ne idan kika zama jajirtacciya mai ƙoƙari mai haƙuri mai kau da kai a irin wa'annan abubuwan mai kuma addu'a dare da rana Allah subhanahu wata'ala sai baki iko ki cinye jarrabawar ki ba za ki gane yaushe Allah ya canja miki ita ba iya tarbiyyar ki iya tsananin ki iya duka da zage zage bai shiryar da yara addu'a da jan kunne da jan yaran jiki shine yake iya kamanta canja su kuma wannan karfin da kika dauka da izza to aiki ne na ubangiji don annabi alaihi salatu wasallam shi da kansa Allah ya ja masa layi cewa me innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha kai ya rasulullah ba fa kai ne zaka shiryar da su ba Allah shine yake shiryar da wanda ya ga dama to yaddar Allah nan ita ce za ta ba da dama a karba addu'ar yaron ke shiri a cikin wa'annan kwanaki masu daraja yar uwa da hannu ga yawa Allah ya Allah ne shiryarwa Allah kai ka kage shi duk lokacin da babu shi ya Allah kai ka samar da halayensa da dabi'unsa Allah ka canja masa halayensa munana su koma mana garta ya Allah ka hana shi sabanka ubangiji ka daura kafarsa kan daidai ki ta gaya wa Allah ki ta gaya wa Allah ke yan uwa a wannan lokacin ake kuka wa Allah Allah yana son mai masa addu'a yana kankan da kansa yana kuka yana sharewa ba a miji ake kuka ba yan uwa yanzu baban wani kamar ka sa kamar ka shi kenan mace sai ta fashe da kuka ayya ya samu logon ki cinye ki jajirce ki dauka ki zuciyar ki ta dauka wuyan ki zai iya sai kin raba dare ki tashi ki wa Allah kuka ya uwa Allah yana tausayin ki fiye da yadda kike tunani wannan kukan da kike shi yana jin ma daɗi ai ya kona miki zuciya kina yi masa kuka Allah in kina wannan kukan tausayin ke yake ji nan da nan sai ya share miki hawaye ya ce kin kawo kukan ki gurin mai share miki hawaye dama tun farko shi ya yi ki shi ya baki lafiya shi ya baki hankali shi ya baki imani to kaddara kaddarar da ta same ki ma shi ya dora miki tun da kin iya cinye da kin dawo neman mafita a gurinsa yayi alƙawari zai yaye miki ba a neman wani ya fitar da kai cikin damuwa sai Allah subhanahu wata'ala idan kin dogara cewa wani zai tsame ki a wata damuwa to kin yi hasara yar uwa baki yi tunani wa kanki ba baki kuma yi tsammani mai kyau a kanki ba Allah shi shi kadai ake bauta kuma shi shi kadai ake neman taimako a wurinsa shi yasa kullum Allah ya yi mana wata gata ta maimaita wa'inan ayoyi masu daraja at least amma biki na fila ba za ki maimaita sau goma sha bakwai iyaka na abu wa iyaka na sa'i sannan ya sa kikin taiwa kanki addu'a na surat al-mustaqim sai kin faɗe ta sau nawa sau goma sha bakwai iya rakoyin da kike na kullun na farilla idan ke jaruma ce kika haɗa da rawatin raka alfi goma sha biyu kin ga kin samu wajen talatin in ke jaruma ce kina kiyamun lerin ki raka alfi goma sha ɗaya kai ke kan ma kin ƙara zarcewa duk me ya hikima ai kalmar cewa Allah ya shirya da ke maluma suka ce shiryarwa an gama miki tun da kin samu kanki cikin musulmai kalmar abin da yasa ake so ki tanana ta ta shine Allah ka tabbatar da mu kan musulunci na samu kaina cikin musulunci Allah ka tabbatar da ni a kansa kuma wannan addu'ar Allah ta'ala yana son ta domin me ana yin ta ne bayan an yi wa Allah kirari da yabo yar uwa ki gane Allah yana so ki kamba bashi yana so ke kuma ki kankan da kanki ki girmama shi in kin tashi nema ki marerece mishi a Allah ake marerecewa a Allah ake saukar da murya ba wani Allah ba kuma ki gane addu'a ko neman dace da ki ce kin fita neman taimako a wurin wata a'a kamar yadda na faɗa da azu ki sahihantar da zuciyarki ki saka ƴaƴanki su miki addu'a ki saka mahaifanki su miki addu'a addu'a mafi kusanci da Allah subhanahu wata'ala ita ce ta wayannan mutane guda biyu a wurin ki sai kuma manazarta bayi kaddara akwai wata makwaciyarki uwar marayu a gefen ki kina ta tausayinta tana ta fama da rayuwa da ƙyar za su ci da ƙyar za su sha sai kika zo ki kika ɗauki ‘yan naira ɗari biyar kika ba su, ke ma wala Allah bai tafi ƙarfin dubu ɗaya ne a hannunki ba. Kina miƙa mata ita za ta ji daɗi domin ta samu abin da za ta yi wa ‘ya'yan da shekaru. Koma ɗaki ki ɗaga hannu da Allah, ya Allah ka shida ba dan ina da shi ba. Ya Allah dan neman yardar ka ne ne wannan na tausaya mata dan tana da buƙata. Ya Allah ka tausaya min akan tawa buƙata. Allah zai tausaya miki. a koyaushe mutum ya tashi neman abin da yake so a wurin Allah to ya aikata wani aiki komin ƙanƙantarsa saboda ni Allah subhanahu wata'ala hanyoyin rahama ba sa masa kaɗan sai ki ga ɗan wani ƙaramin abu ɗan ƙaramin aiki ya janyo sanadin yardar Allah a gare ki so mu yi ƙoƙari yanzu kwana sha biyar ɗin fa kullum ana yafe wasu kullum ana cewa wa'annan bangaren an gama da su an yafe musu wa'annan an yafe musu to idan har kawo yanzu Allah ta'ala bai sa kin zamo ya fafiya ba ƴan uwa zagidan tsaye zagidan tsaye ki nema a wa'annan kwanaki da suka rage kuma sha ba lokaci ne da za ka shiriritar da shi wajen yawo yawo ba akwai yawo mai amfani a wannan watan ziyara da ake yi yan uwa a je a gaida mahaifiya a gaida umominka ki gaida kawunanki in kina da hali ki musu alkhairi akwai ciyarwa Allah ya yarda da ciyarwa fiye da yadda kike tsammani kuma komun kankantar ta yar uwa karki ce sai masu hali a'a ba sai masu hali ba ke ma kina da abin da za ki taka rawa domin Allah subhanahu wata'ala ya san samun ki idan bai fi ƙarfin plate ɗaya ki sama wata makwanciyar ki a gefe da basu da shi ba bai fi ƙarfin ki ba da plate ɗaya a mai gada almajiri ba to bayar iya ci Allah zuciya yake dubawa ya san da kina da dubu talatin kuma Allah idan ya tashi ninka miki zai kamanta abin da ya gani na niyyarki a zuciya ne ya dinka miki ila al'adun basirin to ciyarwa ita ma tana ɗaya daga cikin hanyoyi da Allah subhanahu wata'ala yake yadda da bawa a wayannan kwanaki sadar da zumunci yana ciki ibada ta itikaf tana ciki amma ibada ta itikaf ga wanda Allah ya sa yake da zarafin yi ba zai yi kina da 'ya'ya da miji da sauransu da ɗawainiyar gida zai ni na tafi yin sukan ba to wannan gidan da kika bari kuma kafin ki dawo wasu matsaloli sun faru laifin ki ne ba zai yi kina da goyo jariri da ɗawainiyar wanka ɗawainiyar waye kuma kike kin tafi yin sukan ba ita gaba ba zai yi ba ba zai yi ke ɗaya ce 'ya a gidanku za ki kai markaɗe za ki kai niƙa za ki ga za ki ce ke sai kin yi sukan ba itikaf ka'idarsa ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya sauwake wa bashi da nauyin komai ne kadara kamar kice ko tsofaffi ko kuma su yaran idan ya kasance akwai majibantar al'amari a gidansu akwai wanda za su ɗauki al'adar ake da aiki a gida na farko idan hakan ta samu to mace ta ji ta sa wa ranta ikilasi mai dimbin yawa a wannan tafiyar aiki da za ta yi kuma itikaf yana yanke wa mace a lokacin da haila ta zo mata domin zaman masallaci ne aikin ibada ne yanzu da haila ta zo ci sai za shi dawo gida so shi yasa da yawa ma za ku ga yara ba a cika cewa su je sun ba idan kina iya itikaf amin kina haila kwana shida kwana bakwai ko kin fara da Allah kwana nawa za ki samu so sai kai ibadar ka mai kyau a gida akwai fita ta hankali ga wanda ya tsarkaka iyayen mata ina ba da shawara masu fita ta hajjin 'yan mata ya zama cewa da uwarsu za ta je matan aure ya zama cewa da mijinki za ki je domin muna samun ƙalubale a wannan abu an fita don neman yardar Allah sai mu aje a saba Allah wai abun kunya mata matan aure su ce sun tafi sallar ta hajji a je a kamo ki a hotel gurin wani a cikin garin azare ba a bariki ba budurwa ki ce kin tafi sallah sallayar ki tana kafada ki tafi ɗakin saurayi wani abun ba ba wai wai bane ba fa rayal aini ne abin da mun gani hakan ake yi so a yi taka tsantsan wajen fita sallar dare da kuma zancen itika ibada ce da Allah yake so ya kuma yarda da ita amma idan fitina za ta faru a ciki sanadin haka to barin ta shine ya fi alkhairi so shi yasa muka ce itikaf shi sai wanda Allah ya bashi zarafi haka nan kuma ita ma ya mulle da a masallaci duk wannan tsayuwar daren da nake fadi idan yin ta a masallaci ba zai samu a wiki ba ki kayan ki a ɗaki ɗakin mace masallacinta ne garin ki fita zuciyarki tana raba ɗayan biyu zarin ki sallar ki a ɗaki domin abin da ya dace shine neman yardar Allah kada ki je ki fada fushin ubangiji amma in ya inganta za ku tafi da ƙannanki da yayinki da mahaifiya gaba ɗaya za ku je ba kuma tsoron wani abu zai faru a gida don kun bar gida ba kowa wani ma za ki iya fita domin sallar da zaki yi ta a jam'i zaki jure tsayewa mai yawa idan kuma kiyamun laili tsayewa mai yawa ake so ba yawa za ku wani ba mu kuma a mata gaskiyar magana a gida in da ke ne zaki yi alamtar kai mu ne zuwa nasu haka ne ba wacce za ta ce barin karanta shafi biyu a raka'a ta farko barin karanta shafi uku a raka'a ta biyu har hafizan namu saboda lalaci kai a masallacin ma sai ki ga an zauna sai raka'a tana gauda za a tafi ruku sai kiga sun miƙe sun kabarta wai ne duk ana neman rusa sauki sauki to idan kin san ma dama irin wannan ne ba ke ba jaruma bane ki sallar ki a gida ki zauna a zaune ki ta addu'a ki ta addu'a ki ta tilawar qur'ani ki ta salati wa annabi ki ta istighfari wannan watan watan yafiya ne watan tuba ne ki tuba Allah zai yafe miki so akwai ire-iren al'amura masu alkhairi waɗanda idan ka yi su Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ka dace lokaci ‘yan uwana na ƙara gargaɗinmu da kada mai asarar lokacinmu Allah subhanahu wata'ala yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin mun sauke shi shiwa alqur'ani mai girma a cikin dare mai albarka lalle mun kasance mu masu wa'azi ne ku gane alqur'ani da aka sauke mana wa'azi ne da lokacin da annabi ya tashi mutuwa ma sahabbai suka rikice suka damu suka hau koke koke yace a haka ku damu ai na bar muku alwarasai masu wa'azi guda biyu suka ce ya rasulullahi menene yace annaiq wa sami annaiq shine alqur'ani duk sanda aka karanta miki sai ki ji kaman yau aka saukar miki ta wata aya sai ki ji kaman da ke take magana abu ne da aka faɗa tun shekarun shekarun baya amma in an faɗa sai ki ji daidai da irin laifin da kike aikatawa ya rage gare ki ki gyara ko kuma ki bari in kika ci gaba da yi ya zama ganganci amma tun da kika ji Allah ya hana sai ki kokari ki gyara da na biyu alsami da ce ita ce mutuwa duk sanda aka zara wata a cikin anguwa cidan kin san tana santa jiyan nan muka hira da ita jiyan nan ta ce mun kaza sai ki ji duk anguwar an ji kaman ma da ba a san mutuwa ba yanzu ne aka canza sai ki ji ta sa ki kina ta tunani ita ki tuno ta Allah sarki wani hali take ciki Allah sa ta dace Allah sa ta dace wani lokaci ki dinga jin ta saurari ko ni ma gobe sai ki ji dai zuciyar ki ta dawo ta damfara akan mutuwa saboda saboda wa'azi ce idan Allah yana so ya miki wa'azi babban wa'azi ki shiga hankalinki sai ya ɗauke miki wanda kika fi so kika fi kauna sai ki ji gaba ɗaya kamar an gigi ta ki kamar kin ji da can baki san ma mutuwar ba sai yanzu ne kika ji tare ki ji ta rike miki zuciya to duk wanda ya ji irin wani zafin mutuwa ya binciki yawan addu'arsa da yawan ibadarsa haka kawai sai ki ji koma ga Allah dama alƙawarin da yake nan ya bar mana masu mana wasu ciki so mu rike Qur'anin nan gangan mu rike tilawarsa yar uwa kar ki ce Allah sarki ni kan ba mu haddace ya mu sai ka da na yi hadda a iya dan abin da kika sani din ko kamar yadda na faɗa daga alamtar daga zuwa nasu ne yi ta maimaitawa yi ta maimaitawa gwargwadon iyawarki domin me a cikin hakan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ganke da dake ya kuma amince miki ki shiga aljanna kamar yadda ɗazu na faɗa ba da yawan aiki ake shiga aljanna ba wallahi in Allah ya ga dama aikin ki wallo ɗaya ya yarda da shi shi kenan sai zai miki sadakan aljanna kuje na faɗa isar wani matashi 'yan shaye-shayen nan irin masu fituna makaɗa marawa da sauransu a cikin saudiya tun da yake bai taɓa shiga ɗakin kaba ba wai ya je shi baitul haram ya sallah bai santa ba wani limami ya ɗan yi bacci kawai sai ya ji annabi alaihi salatu wasallam ya ce ka je ka anguwa kaza a layi kaza akwai wani masoyi na wani ka ce masa shi makwamci na ne a aljanna da ya dan farka sai ya dauka irin da ya bacci ne irin kamar rayawa ya ko wani abu sai ya shashar ta zancen bayan wani lokaci ya ƙara koma bacci exactly sai ya ji irin wannan magana da sunan sai ce kai yi kwabarin jarraba a gani sai ya shiga cikin gari ya tafi anguwar da aka wadanta masa anguwa a da rayu an ce makara huda ko sai aka ce makara huda layin malam kabiru ko an ƙare markwatace in ka zo kofar gidan malam kabiru ka tambayi wani da ya tambaya sai su kansu mutanen da suka kalla tunda an san shi babban mutum ne daga cikin limamin kaba ganin sa anguwar ya sa da yan anguwa hankalinsu ya juyo gare shi sai ce ga wanda yake nema sai suka ji wani miga kai shamsulillahi an yi wannan sakon daga annabi kamar yadda ya faɗa to gashi nan ne wani ne yace abun kwasa masa kofa tunda ya faɗa sako ne ya zo da shi daga annabi ko aka ƙunƙasa ƙofa ya leƙo sai ya ɗan zabura kai ne wani ya ce ni ne ya ce to annabi ya ce na gaya maka kai makwancinsa ne a aljanna ya ya ce ina gaba da Allah ko an yi batan a hanya ne ba ni ba ne ya ce a na ce maka annabi ne ya gaya mu kuma har na ki fitowa da abun fili na sake gani na maimaita wannan mafarkin nake jin tausayin su ni kuma ina aiki duk wannan shakiyancin da yake yana aikin neman kuɗi yace kuɗin bai fi dubu talatin ba idan na ɗauka sai in kai musu ji su yi cefane sai ce to ai wannan shine mabantaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai na yadda wannan aikin zai iya kai ka aljanna da ya ji haka sai ce to malam yanzu kai ina zaka sai ce masallaci zan koma sai ce jirani da ya je sai ya cire wannan wannan nigar da rigar nigar ya dauko dogon jallaki ya sa sai kuma da ya je alula ya yi sallah suka yi sallah da mana aka yi jambi ya hau nafila ya hau nafila ba iyaka ya hau malam yana kallon sa malam zai tafi ce to ni zan tafi gida ya ce a ai ni na zo kenan ya ce ka zo gida na zama ne sai ya yi dawafi ya yi sallah ya yi addu'a ya waye ne ya zo sallar asuba sai samu labarin wannan mutumin ya rasu mafi kankantar lokaci na ƙarshen rayuwarsa kadai Allah ya bashi yi ibada kuma me Allah ya yarda da ita so ya kuwa ki yi iya kokarin ki kiga cewa me kika samu ƙarshen lokacin ki in Allah ya dace da ke yaddar aikin ki wallo daya shikenan kullum mai kan mu addu'a da nana Aisha ce ne Allahumma hasibna hisaban yasira mafi rangwamen hisabi shine wanda ga laifin baro baro an kalle ki da shi amma saboda sassaucin hisabi Allah ta'ala ya ce ke kika yi kaza kin yi kaza ga da littafin ki cike da laifuka ke da kanki kin jamba za ki sha ba Allah ta'ala sai ya ce miki kina da yadda za ki yi kina da abin da zai raba ki da wannan zunuban ce ya Allah babu ce da to zan tuna miki wani aikin da guda ɗaya kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya da kika taɓa faɗa in ta hau mizani sai ta rinta yi wannan laifin amma sharaɗin shi ne ne ikilasi matukar ba ki taɓa shirka ba shi yasa malama suke cewa ita shirka fitina ce in kin raba kamar ki biyu yar uwa ke ne gidan boka ke ne gidan matsafi ke ne gidan a to kuma ai alhamdulillah ga mun an riga an samu shirka Allah ta'ala ba lalle ya yi irin wannan rangwama irin wannan rangwama ana yin sa ne a wanda kwata kwata babu shirka sai dai ka ba'irai da asgarai manyan zunubai da ƙananan zunubai duk naki ne amma fa ke ba kya shirka kin yadda Allah Allah ne to Allah yana iya yafa kowane irin laifi amma bakar a zo masa da shirka to haka dai shi ma wannan wata yake mai daraja matukar biki shirka ba Allah in ya dubi wata ibadar ki sai ya miki afuwa amma akwai wasu mutane da ake jinkirta da nasu mutanen da suke gaba da juna kishiyar ki ce ke da ita ba magana a yan uwantaka tun da kuka yi faɗa a kan kaza ko kuka yi musu a kan kaza ba ke ba ita wala Allah akan yaya wala Allah akan wani abin da ba shi ke ba kai wala Allah ma bari mu je akan zancen mai tambayar ɗazu wata matsafiya ce ta ce miki ai wallahi asiri aka masa aisha ya shayi da ba a banza ba ne asiri ne wallahi to dan Allah malam waye masa asiri ai sunanta ya fara da kaza sai an bato miki wanda suke kuma rike kowa ai uba daya wallahi yanzu masifar boka ai ta kai a hada ki da yar uwarki uwa daya uba daya bare yan uba ka dama alayi suke so ku yi kokari ku gudu da imanin ku ku tsira da shi biki ci ba biki sha ba ki dunkula dubin ki uku dubin ki hudu ki kai wa malam ko malama don haka ake kiransu da sunan da ba nasu ba don duk wani wanda zai cutar da rayuwar wani ko wata ya haɗa wata da wani ya kawar da ke akan hanya to wallahi ba zai zama miki mafita ba kuma wannan harkar yan uwa akwai fitina a cikinta wanda lokaci ba zai ba mu damar faɗanta ba kamar yadda ce ku nemi kasantinta bokayen yanzu lalacewa ta kai ta kawo boka ya ce miki maganinki ba zai ji ba har sai ya sami da ke asara kan asara lalacewa kan lalacewa ki yadda ki gamsu kuma ki bashi kanki ko da bukatar ta biya ko wanda biya na farko kin kaskantar da kanki kin wulakantar da kanki kin mai da kanki banza wanda baki san mutuncin kanki ba ke kanki kika ce kin je kin ba da kanki don wata biyan bukata me za ki gaya wa yarki kuma a lokacin da aka samu kanta irin wayannan layi so yan uwa mata mu yi kokari mu gudu da imanin mu mu tsira da shi zancen neman taimako mu nemi taimako a wurin Allah domin Allah subhanahu wata'ala bai ce ke din ba zai baki abin da kike nema ba duk abin da kike nema ki nema a gurin Allah ki nema kuma a gurin mutane na gari yes ana kawa ai addu'a amma suwa kika sa su yi miki addu'a yanzu kaddara ai na yi zancen malaman islamiyya na nasu bayan Allah nan Allah yana son su su ma suna son Allah matashi ya kwana yana zanzara karatun Qur'ani da safe yana tashi sai ya yi wanka daga masallaci ya wuce wurin darasi a gun malam wani ya wuce kafin karfe tara lokacin tafiya makarantar islamiyya ya tafi babu karatu ɗazu nake ce mun kuma shi da naira hamsin a jikinsa yar uwa ɗauki dubu ɗaya ki danka masa don Allah malam a sana addu'a tana da damuwa ba lallai ne sai kin ce kaza da kaza ba Allah ya fi shi nan damuwarki kai Allah akwai damuwar da ke baki santa ba wala Allah bata ma iso ba za ta same ki ne a gaba in ya yadda sai ya ya yi miki ta kafin ma ta zo mulki kuma a wannan lokacin ne ake neman irin tsari da wannan addu'o'i kalmar inna anzalna wa fi lailatul qadr tana nufin kaddarar da za a saukar miki a wannan daren ne ake saukar da ita yar uwa za ki kuɗi a ranar za a saukar za ki jinya ranar za a rubuta za ki mutu ranar za a rubuta za ki samu abu kaza da abu kaza ko za ki rasa abu kaza da abu kaza a ranar za a rubuta idan kika dace kina neman addu'ar Allah da dacewarsa ana iya canza kaddarar taki a wannan daren to dare ne mai daraja mai amfani wanda ba ma so ya kifce mana daren saukar da kaddarar kowa ne a ranar za a saukar da take a ranar za a saukar da tawa mi addu'a a saukar mana ita da cikin alkhairi mi addu'a a saukar mana da ita da sassauci amma kar mu dan fara zuciyar mu kan cewa sai malam wani ne zai mana ko malama wanci ba mu ce ba a samun magani ba musamman kamar an ce maganin gargajiya yes akwai itatuka da dama muka sani ana bayan su magani amma sharuɗa da suke sakawa wajen gudanar da aikin nan ne ake samun matsala to yar uwa yanzu wannan wata mai tsada kwanaki mai tsada kin mu kika ɗauke su kika kai gidan boka kika sanya awar ki biyu a wurin ana tattaunawa biki asarar wannan awa biyun ba ki zauna ki tilawa a wannan awa biyu ki daga hannu ki gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya yaye miki ba tare da kin kashe kwandalar ki ba ba tare da kin yi raunin imanin ki ba so ina ba da haƙuri a iyaye mata ga wajen yanayin rayuwa da muka samu kanmu a gidajen mazajen yanayin wahalar tarbiyya da muka same ta a cikin iyalanmu amma fa babu mai yayewa sai Allah subhanahu wataala duk wanda ya da Allah zai canja masa to Allah zai canja masa mu yi kokari mu nemi yardar Allah a cikin al'amuran mu mu nemi Allah ya yarda da mu domin idan Allah ya yarda da ke to duk damuwar da kike tunaninta baki san san da za ta huce ba Allah zai ambace ki a saman bakwai wacce yar wani ya yarda da ke mala'ika jibril ya tambaye shi ya Allah me kake faɗi ya ce wance ƴarwa ne nake ambatanta domin kaza da kazanta na yadda da ita kai ma ka yadda da ita mala'ika jibril ya ce ya yadda da ke mala'iku da suke saman bakwai su ma su amsa sun yadda da ke shida a amsa ana ta kururuwa a kanki a cikin samaniya ke baki san ana yi ba wani Allah da wani ɗan ƙaramin aikin ki da kika yi na tausayi ko abin da ya kamata haka ƙarshe in aka zo wannan sama ta kusa da ku suka fara gururuwa cewa sun yarda da ke ke kina cikin gidanki kina uzurorukanki sai Allah ya sauko da yarda da amincin ta dawo duk zuciyar mutane ɗaiɗaiku ta duniya uwar mijinki da da take miki matsala sai ki tsaka kawai sai samu maslaha da ita ba kuma komai kika mata ba Allah ne ya yarda dan miji da yake takura miki kullun ya miki tsaurin ido ya miki abin da ya ga dama kamar an zare sai ki ji babu shi kishiya da ta takura miki sai ki ji ita ma babu kai duk wata damuwa ta kiyayya da take tsakanin ki da kowa za ki ji babu kowa sai ki ji kawai so yake ma yi mu'amala da ke in za ki an ɗauke ki wata banza ce bakki da shi ke ba sai an yi da ke ba ke bakki da sai ki saki faɗa a ji ba haka kawai sai shiga Allah ya canja bikin dawo ke ma yanzu sai an nema a yadda da ke nema ma ake a zauna a tafiya da ke saboda ne saboda Allah ya yarda da ke so ƴan uwa mu nemi yardar Allah mu nemi kuma taimakon Allah a lokacin da kunci ya dade ki ke neman ina za ki samu tun da tuntunin tsawainiyar dubu goma ta gagare ki tafi ki gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala kada ki saka wa ranki wani zai baki ki saka wa ranki Allah zai baki kuma Allah shi ya san hanyar da tafi sahihanci ya baki a hannunsa saboda gobe ki san dalili ba kawai sai ki ga ta gurin da kike tsammanin ko ba ta gurin da kike tsammanin ba Allah ya wadata ki da abu so yan uwa mata lokaci ba zai ba mu damar mu ta tsawaitawa ba dama shi tunasarwa amfaninta kamar annabi ya ce addinin kansa nasiha ne wannan tunatarwa amfaninta shine dama fa ba mu sani ba ne duk abin da ake faɗa wallahi ba babu matuƙar mutum ka taso kan bidira ta musulunci tun farko kawo yanzu duk abin da malami zai gaya miki zaki ji dama kin san hadisi dama kin san aya amma in an gaya miki sai ki ji ta amfanar da ke kin maimaita abin da dama kin san shi fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin duk wanda ya zauna aka yi nasihar awa guda bai ji ya tsinci wani abin da zai gyara ba to ya binciki kansa shi ba mu'mini bane domin mu'mini in dai ya zauna ya saurari darasi to zai ji yana kokarin samo menene mafita menene wani abin da zai amfane shi to amfanin tunasarwa kenan kullum na gaya mata yadda rediyon azar ya zamo yanzu 24 hours karatu ki ji na malam wane ki ji na malam wane to fa yar uwa kar ki sake a darasin a kare ba ki san me kika koya ba me kika dauka a darasin malam wane me kika dauka a na wane akan mi wane ya karanta mu dinga zama muna yin karatu da tadabburi tadabburi shi yake baki dama ki gamsu da abin da ake koyarwa ki ta juyayi ki ta jujjuya abin da kika ji insha Allah sai ya baki dama ki daidaita Allah ta'ala ya daidaita da mu subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk
Alhamdulillah masha Allah malama Allah saka da alkhairi Allah ƙara wa rayuwa albarka Allah sa mu fa'idanta da abin da muka saurara daga gare ta, kuma Allah ba mu yin ayyuka a cikin wannan kwanaki goma na ƙarshe na watan Ramadan mai albarka. Masu da ke haƙuri ga wasu dai tambayoyin kamar haka. Wannan tana tambayar cewa tana azumi ne bayan tana azumi sai al'ada ta zo mata to bayan ta yi sarki sai ta sake niyyar yin ɗaukan wani azumin? Wannan kuma tana tambaya ne cewar ya halasta ta sha maganin da zai hana ta bacci saboda yin tsayuwar dare?
Eh gaskiya amma ba wanda zai saba wa shari'a ba. Akwai magunguna da suke hana bacci, amma ni ina ba da shawara ba sai magunguna ba in kika haɗa shayin ki da ɗan kobi da isasshen lifton shi ma yana hana ki bacci. Gaskiyar magana ba zan ce a sha ƙwayoyi ba saboda ƙwayoyin illarsu tana da yawa, baka san wanne za ka ɗaura a kai ka. ba a tara al'ada saboda kan jini ya zo idan lokacin da ya zo a banta ta zo nana aisha sun tafi sai aikin hajji da annabi ta shiga za ta yi wankan tsarki ta kudurta niyya kawai sai ta ga al'ada sai ta fito fuskar ta a bace rai a bace annabi ya ce me yake faruwa ya zo ne ta ce masa "Mm." ta ce to kar ki damu ai Allah bai manta da ku ba kuma wannan jini yana iya ɗaukaka darajar mace yana iya mata kaza yayi tarar rashin sai yana ta nuna mata fa'idarsa abinda mace mai haila take yi shine sallah ne kawai ba zaki ba amma duk abin da muka faɗa na azkar addu'a ke ma zaki in a masallaci ne yan uwa sun shiga suna sallah ke kuma ki kama haraba ki ta istighfari ki ta salatin annabi wannan haila ba ta raba mu da zikirin Allah ki yi zikiri duk irin kalmomin da kika shina nan gode wa Allah ko yaba masa ko kan babashi ki ambata babu wanda aka hana ki saboda haka mai haila ma tana yin ibada ba wai sai ta tsaye da jininta ba a'a jini ki bar shi lokacin sa ne ma damar bai zamo istihada ba
Wannan tana yi wa malama fatan alkhairi tambayar ta ta farko ta ce ya halatta ta rubuta alkur'ani ko sunan Allah ta hada da sunan mijinta don ta mallake shi tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu ta ce ya halatta mai haila ta shiga cikin masallaci don sauraron wa'azi tambaya ta uku ta ce mene amfanin karanta wa gawa alkur'ani
Ɗan uwa mata, wallahi ana mallakar miji ne da kyautatawa. Annabi ya gaya mana salam. Yace jublatul qulubu ila hubbi man ahsana ilaiha. An lulluɓe zuciya da son wanda yake kyautata mata. Matukar kika sa kanki cewa sai kin mallake shi ta hanyar kyautata masa, wallahi za ki kyautata masa kuma za ki mallake shi. An tambayi na Aisha, Nana Aisha ku ba kwa jin kishi ne ku wajen kasa a gurin manzon Allah amma kuna zaune lafiya ta sha muna ji musamman san da ya tashi zai yi amarya muna jin kishi mu yi iya kokarin mu don mu hana ma idan ya tabbata zai yi auren ba za a fasa ba ta ce to sai mu shiga taitayin mu kowa sai ta kama aiki fiye da abin da da take yi kyautatawa fiye da abin da da take yi kwalliya fiye da wacce take yi da girki fiye da wanda da kike yi yar uwa ga hanyoyin mallaka nan mallakan nan yar uwa ku daina wancan kasarin da dai magana mallakan nan masifa ce da masu mallaka da bangaren bokaye da masu maganin mata na tsaki na mallaka wallahi za ku je ku kan ku halaka ki zauna ki sha maganin mata ko kuma wasu tsafe-tsafe a baki wani abu a kwalba da surar mijinki a ciki ki rufe ki masa kwado hankalinsa shi ke nan kin kawo masa da shi uwarsa ma ba ta isa ba a gurin sa bare yayansa ke ma ki gane kin haifa wata ran za a yi miki ke a wannan zamanin da kika yi zamanin gaba ya fa namu ko ina ga wancan satin a masallacin watan anguwan na yi magana kamar yau muka yi wannan darasin washe gari sai ake ce mun wai ga wata da maganin mata ta yi wa mijinta asiri yanzu wai gaisuwa ma tsakaninsa da uwarsa zai iya yin wata uku ko hudu bai gaishe da kuma wallahi gida ɗaya suke idan kin ji muryarsa to sai idan an yi wa wannan matar wani abu da ƙannansa da yayinsa da uwarsa babu wani wanda yake ɗaga wa kafa in har za a taɓa wannan ƴan lelan don Allah wannan wani irin so ne wani irin mallaka ce ‘yan uwa mata mu gane mu ma fa mun haifa wallahi kamata ne da tunani ke ma sai an miki mu yi haƙuri mu nema ta gurin yardar Allah ɗazu nake gaya muku yadda ake neman yarda a wurin ubangiji matukar Allah ya yarda da ke wallahi ba za ki san lokacin da ya canja daga wannan kiyayyar da yake miki bai dawo ba Allah ya bi za ki ga wani mijin ana cewa mijin ta ce ai shi kaza wallahi iya zama ne kadai bata san bin malam ba bata san bin bunsa ba kyautatawa ce kadai shi ma yake ganin ya cancanta ya kyautata mata ita ma Allah ta'ala ya sa mu dace to gaskiya malama sun yi sabani ga fatawar mata su shiga masallaci da haila wasu sun tafi akan cewa matuƙar ɗaukar karatu kika zo za ki iya shiga ki fita wasu kuma sun tafi akan cewa ki zauna a haraba shi ne yafi wallahu ta'ala alam abinda na shina mamaci in ya mutu abinda yake isan masa shine daga sadaqatul jariya ko ilimi mai amfani da ya gina a baya ya bari kamar da zai da nake maganar karatuttukan zubawa ko to ko kuma ɗa na gari duk aikin da ɗa zai yi na alkhairi zai cimma iyayensa ba wai sai ya keɓe ya ce wannan izubin da na karanta na karanta mama na ba a'a in dai zai yi aiki harafi ɗaya ne na alkhairi ya gifta to akwai kamashin iyayensa a ciki saboda haka ake so yan uwa mu bar ƴaƴa na gari ka bar ƴaƴa kintsatsu wanda ka san za su yi aiki na gari amma zancen ai miki tilawar qur'ani ko ai miki sauka gaskiya wannan bai zo a sunnar annabi alaihi salatu wassalam ba za ku ina gani kamar yadda take faɗa ko gidan makoki ku ga an yi sauka a waje wata ma dangata an mata uku kawai dai alhamdulillah malama sun samu na karyawa shikenan
wannan tana neman malama ta ja hankalin iyayen ‘ya'ya ne kan cewa idan yaran suna yin ba daidai ba iyayen su ce wa'annan ‘ya'yan a bar su a haka yanayin tarbiyyar da suke ba su.
To ai dama an ce mai abu shi ke ba da ishi ba ka ba da abin da baka da shi ta iya yiwa ita ma uwar banta da tarbiyyar ne matuƙar kina da tarbiyya kina so ki ga ɗanki shi ma yana da tarbiyya ai ita gida uwa kenan to ita allon kwaikwayon 'ya'yanta ne shi yasa duk yadda iyaye suke suna so suna fitar da dabi'a su mai kyau gaba a waje duk wani aiki na alkhairi da zaki yi zaki da kina yin sa ne a gaban 'ya'yayenki ba a nuna mummunan aiki a gaban yaro don me ke mai koyarwa ce annabi ya ce al'umma madrasatul ula uwa makaranta ce ta farko so ina ganin ba daidai bane yaranki suna kuskure kuma kina ganin a basu akan kuskure kar ki manta doka ce daga Allah subhanahu wataala ya ayi allazina amanu ku anfusikum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wa hija alaiha malaikatun girazun shidadun la yahsuna Allah ma amrahu wa yas'aluna ma yumaru ba a ce ke ke kadai ki abin kirkin ba aka ce da ke da iyalanki saboda haka idan kika yi wasa in ba ki aikin da zai kai ki wuta ba to faɗan ki zai iya yin aikin da zai ja ki ya kai ki wuta wasu ba ana kallahu mu bi haddaka astaghfiru wa atubu ilayk
Sauran takardun da bamu karanta ba sai su yi haƙuri wasu dai daga ciki suna neman addu'a ne wa iyayensu Allah ba su lafiya wasu kuma suna neman malama ta sanya su addu'a ne Allah ba su mazaje na ƙwarai. To malama Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa mana a mizani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا تقبل منا إنك سميع عليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا حسبنا الله ونعم الوكيل على من بغى علينا حسبنا الله ونعم الوكيل على من أرادنا بسوء لا حول ولا قوة إلا بالله حسب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah muna tawassuli da wannan zama da muka yi Allah ka karba mana ayyukan mu na kwarai Allah ka gafarta mana zunuban mu wayanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka lullube su da rahmarka mu da muke tafi Allah ka karba mana ayyukan mu Allah ka lullube mu da rahmarka Allah duk wanda yake da damuwa a cikin mu Allah ka yaye masa damuwa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya in matan mu masu neman mazajen aure Allah ka hada su da mazaje na kwarai Allah ka hada su da mazaje na kwarai masu auren da suke gidajensu Allah ka ba su zaman lafiya ka kara musu zaman lafiya ka shiryar mana da zuri'ar mu zawarawan da suke neman mazaje ya Allah ka hada su da mazaje na kwarai Allah ka shiryar mana 'ya'yanmu ka shiryar da zuri'ar mu ya Allah Allah ka kama da ɗauki a cikin lamuran mu duk wanda yake nufin mu da shari ya hayyu ya qayyum ka mayar masa kansa ya Allah Allah ka tsare mu daga sharrukan su Allah ka tsare mu daga sharrin su ya hayyu ya qayyum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah